الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 25 ga watan jumada ula shekara ta 439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda 26 ga watan jumadal ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mafi zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan biyu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul mara na shekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na tuno na raka ko yi guda hudu da ake bayan sallah zuwa ko bayan sallah ya ta kuma in yana da zafi ne ya yi sa a jiki ko kuma ya yi sa a gane kuma magana na fila da ake yi cikin yin mutum in yana so yana iya sa bayanai ko kuma a ka'ida ne wai dangane da na filfili na cikin yini kudu mutum zai yi a jimurce sannan ya salamce ko kuma biyu zai yi ya salamce tare da cewa sallah ta dare maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kaifiyarta kamar yadda yake cewa salatul laili masna masna sallah ta dare maza Allah ya ce biyu biyu biyu kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce to ta yini ita kuma kaka take hatta da na filfili na yini kamar yadda malamai suka tabbatar su ma biyu biyu ne mutum ya yi biyu ya salamce ya yi biyu ya salamce tare da cewa akwai waɗanda suka tafi akan cewa za ka yi hudu ka salamce amma kamar yadda shi wancan nasi ya tabbatar da cewa ita sallah ta dare kenan biyu biyu ce to haka ita ma ta yi ne ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce kuma dangane da na filfili na dare da na yi ne yana halatta mutum ya bayyana ko ya ɓoye bayyanar da karatu da ɓoye shi duk ne sai dai a salloli na dare an fi so a bayyanar da karatu kamar yadda a salloli na yini wato an so a ɓoye karatu amma tare da halaccin akasin haka a na filfili na yini kana iya karatu a bayyane amma abin da ya fi dacewa ka ɓoye a na dare abin da ya fi dacewa bayyanar da karatu tare da halaccin ko mutum yana iya ɓoyewa na'am wanda damun shi ne wai da kamfatar ruwa ɗaya mutum zai iya kurkure baki ya shaka ruwa wannan shi ne asali shi ne kuma iya abin da ya tabbata a sunna shi ne ake kira alwasul sadar da kurkurar baki da shaka ruwa idan ka ɗan kamfato ruwa a hannunka sai ka gumsa ka kurkura bakinka abin da ya rage kuma sai ka shaka sai ka maimaita haka kamar so uku na'am misali mutum ne ya zo ya duka yana niyyar ya misali a lokacin da ya duka zai misali sai dan mani da ya fara kuma bayan da misali ya zai menene hukuncin shi a lokacin wai misali mutum ya tsuguna zai yi bawali ya tsuguna zai yi bawali sai wato wai mani ya fita daga jikinsa to shi kasancewar ka ce mani shi mani yana da wasu alamu waɗanda suke tabbatar da shi saboda shi iya abin da yake fitar da mani shahawa wadda take mai girma kuma shi wajen fitarsa wato yana tunkudar juna yana tunkudar juna ruwa ne fari wanda yake mai kauri kuma yana tunkudar juna a wajen fitarsa akwai ruwan da ake kiran shi wadi shine ake kiran shi alwadiyu shi ma ruwa ne wanda yake mai kauri amma galibi yakan zo ne a ƙarshen bawali galibi a ƙarshen bawali yakan zo to don haka shi kuma mazi na ukun ruwa ne wanda yake fari amma maras kauri shi kuma baya tunkudar juna a wajen fitarsa so da yawa ma ba ka sanin fitarsa sai in kaji ya fita a cikin waɗannan nau'i uku gaba ɗaya wanda ke wajabta wanka shine mani shi ma kuma ƙa'ida sai in ya fita wato da shahawa in kaman a sababin wata rashin lafiya ko kuma wata tsorata mutum ya yi harmani ya fita daga jikinsa to wannan babu wajen cin wanka kamar yadda malamai suka tabbatar da haka kinan da haka wannan ruwa da kake cewa ya fita kafin bawali to sai ka tsaya ka yi nazari a lokacin da zai fita shin yana tunkudar juna ko baya tunkudar juna in ka ji lokacin da ya fita yana tunkudar juna to wannan maniyi ne na'am kuma addu'a da ya kamata mutum ya yi tsakanin huduba ta uku da ta biyu yayin da dumi ya zauna
daga hannu domin yin addu'a tsakanin kuduba ta farko da ta biyu wannan bid'a ne yana daga cikin bid'o'in sallar juma'a kamar yadda malamai suka ambata wannan shi tsakanin kuduba ta farko da ta biyu muhalli ne wanda yake na hutu liman ya dan samu hutu sannan ya tashi ya ci gaba da kuduba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu sala cikin kuma baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar juma'a mun tsaya ƙarshen hadisi na abu huraira Allah ya ƙara masa yadda da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Mani tasala, sun ma'atar jumu'a, fasalla ma ƙuddira lahu, sun ma'ansat, hatta ya furuga imamu min khutbatihi ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa ya ji manzo allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa manigtasala wato duk wanda wato ya yi wanka a ranar juma'a kenan wanda bayani ya gabata game da mas'ala ta wankan juma'a jimhurin malamai sun tafi akan cewa wankan juma'a sunna ce mustahabba amma a magana mafi rinjaye kamar yadda wasu malamai suka tafi wankan juma'a wajibi ne wankan juma'a wajibi ne ko kuma ka ce farin ladi na daga cikin dalilan da suka wajabta wankan juma'a shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man atal jumu'ata falyagtasil manzon Allah yace duk wanda zai je juma'a manzon Allah yace yayi wanka da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yake cewa gusulu yawmil jumu'a wajibun alal muhtalim wajibun ala kulli muhtalim au kama qala manzon Allah yace wanka na ranar jumu'a manzon Allah yace wajibi ne akan dukkan baligi wannan yana cikin dalilan da malaman da suka tafi akan cewa wankan juma'a farilla ne su jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi amma ba wajibi ba ne daga cikin dalilansu shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a yawmal jumu'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal manzo Allah yace duk wanda yayi arwalla a ranar jumu'a manzo Allah yace ma dalla da arwallar da yayi sai yace wa man igtasala duk wanda yayi wanka yace fal ghuslu afdal yin wankan shi yafi to don haka suka tafi akan cewa wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa wankan juma'a ba wajibi ba ne matsayin shi suna ce mai karfi amma dai a magana mafi rinjaye wajibi ne waɗanda suka tafi akan cewa wajibi ne amma sun tabbatar da cewa idan mutum ya tafi ya yi sallar juma'a ba tare da ya yi wanka ba juma'arsa ingantatta ce sai dai irin abubuwan da ake samu na fagala game da sallar juma'a ba zai samu ba kamar yadda yake cikin wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani tasala yace duk wanda yayi wanka a ranar juma'a kenan thumma aka da juma'a sannan ya tafi masallacin juma'a fa salla ma qaddara lahu manzo Allah ya ce ya sallaci iya abin da aka kaddara masa zai iya sallata ma'ana na nafilfili wannan gaba ita ce take tabbatar da cewa wato ita ce take tabbatar da cewa nafila a ranar juma'a idan mutum ya zo masallaci ba ta da adadi kenan iya abin da Allah ya kaddara maka shi za ka yi ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce har a kai lokacin da wato limami zai shigo masallaci domin yin khutba kenan a lokacin nan ne kuma dole mutum zai taka burki shi ne ya ce fa salla ma qaddara lahu ya sallaci iya abin da aka kaddara masa thumma ansata manzo Allah ya ce sannan yayi kawaici ma'ana ya ja bakin sa ya kame hatta ya furuga imamu min khutbatihi wato har aka kai lokacin da limami ya gama khutba kenan yayi shiru yana sauraron khutba ko da baya fahimtar larabcin har aka kai lokacin da limami ya gama khutba kuma yusalli ma'ahu sannan kuma ya sallaci ita jumu'ar wato tare da limami gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a gafarta masa abin da ke tsakaninsa wannan jumu'a kenan da kuma jumu'a wadda take mai zuwa a taƙaice kenan gafara ta sati guda sai yace wa fadlu salasati ayyam manzo Allah yace da ƙarin kwanuka uku kenan kwana goma ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa zunubansa kenan kwana goma waɗanda za su zo a gaba tare da cewa shi samun wannan gafara kenan abu ne wanda yake ya kasance akan waɗannan abubuwa biyar kenan sai in sun haɗu abu na farko kenan yin wanka abu na biyu zuwa masallaci na juma'a kenan an gane ko kenan abu shine ya sallaci kenan zuwa masallacin juma'a abu na uku kenan ya sallaci iya gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa na nafila abu na hudu wato shine ya yi kawaici ya ja bakinsa ya kame har aka kai lokacin da limami ya gama ba abu na biyar sannan ya sallaci sallar juma'ar tare da limami kenan in ya haɗa waɗannan abubuwa biyar abin da zai biyo baya shine samun gafara ta sati guda sannan kuma da daɗin kwanuka uku tare da cewa malamai sun tabbatar da dukkan hadisan da suke zauwa game da fagula ta cewa duk wanda yi kaza za a gafarta masa zunubansa wannan ya takaita ne ga kankanin zunubai kankanin zunubai idan aka ce kankanin zunubai wato su ne shine zunubin da babu wani kashe da barazana ta ukuba akan wanda yi aikin a nan duniya ko a makoma lahira babu fushi na Allah a kansa babu la'anta ta Allah ko ta manzansa a kan shi to wannan su ne ake kira ƙanƙanan zunubai to irin wannan su ne wato ayyuka waɗanda suke na ibada suke kankare waɗannan laifi amma duk wani babban laifi ba abin da ke kankare shi face tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala sai kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala sai kuma laifin da aka shar'anta yin kafara to kafara tana kankare laifin wannan idan kuma mutum ya mutu bai tuba ba to kuma abin da yake kankare shi in an yi dace shi ne rangwame na ubangiji subhanahu wata'ala idan da haka dai a takaice abin da za mu ɗauka a nan mu gane cewa gafara ta tsawon sati guda da ƙarin kwana uku wannan ya taƙaita ne ga ƙanƙanin zunubai haka duk wani hadisi da ya zo wanda yake kunsar irin wannan bayani to iya abin da yake nunawa ƙanƙanin zunubai ne ba manya ba za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطني أنه من قول أبي بردة وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara yawmal jumu'a wato ya ambata musu ranar jumu'a ma'ana irin abin da yake cikinta na fadla faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su fihi sa'atun Allah ya ce a ranar juma'a akwai wata sa'a idan aka ce sa'a abinda ake nihi shine wani yanki na zamani yana iya kasancewa mai tsawo kuma yana iya zamantowa takaitacce an gane ko ba kamar yadda in muka ce sa'a a yau awa kenan ita ce minti 60 to amma in aka ce sa'a abinda ake nihi a larabci yanki na zamani kenan yana iya zamantowa takaitacce kuma yana iya zamantowa mai tsawo shine yace fihi sa'a maza Allah yace a ranar juma'a akwai wata sa'a kace akwai wani dan lokaci takaitacce la yuwafiquha abdun muslim wato bawa musulmi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba zai taba dacewa da wannan sa'a wa huwa qa'imun yusalli halin yana tsaye yana sallah yas'alullah azza wa jalla shay'an yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wani abu imma na rayuwar duniya ko kuma na makoma lahira illa a aqahu iyyahu face ubangiji ta'ala sai ya bashi abin da ya roƙa wa ashara bi yadihi yuqalliluha wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi nuni wato da hannunsa yuqalliluha manzon Allah yana kankanta sa'ar yana nuna cewa sa'a ce yar kaɗan ma'ana ya ringa nuni da irin wannan yatsa haka shine yake wa ashara bi yadihi yuqalliluha wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai nuni da hannun shi yana kankanta sa'ar cewa sa'a ce yar kaɗan hadisi ne muttafaqun alai a wata riwaya ta al-Imam Muslim sai ya ce wahiya sa'atun khafifa wato sa'a ce yar kaɗan ma'ana lokaci ne wanda yake takaitacce ba mai tsawo ba in dai Allah ya ma bawansa dace a wannan lokaci ya roki ubangijinsa to ubangiji ta'ala ya yi alkawalin karɓa masa roƙonsa kuma zai ba shi iya abin da ya roƙa sannan hadisi na gaba hadisin abu burda shine ibnu abi musa daga mahaifinsa abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa hiya ma baina ayyajlisa al-imamu ila an tuqda sala ita wannan sa'a takaitacciya tana tsakanin wato zaman liman me ake nihi zaman liman ana nihi shine wato hawa minbari lokacin da ya hau minbari domin yin khutba ila an tuqda sala har zuwa lokacin da za a gama sallah kenan daga hawan limami minbari har a kai lokacin da za a gama sallah to a wannan tsakanin ke akwai sa'a al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi tare da cewa al'imamu addara kudini ya rinjayar da cewa shi wannan hadisi fada ce ta abu burda wato ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a takaice fadarsa ce fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda al'imamu muslim ya fitar da hadisin hiya ma baina an yi jilisar imamu ila an tuku sala ita wannan sa'a tana tsakanin kenan zaman liman akan mimbari har zuwa lokacin da za a gama sallah kenan daga lokacin da ya hau mimbari har zuwa lokacin sallah to a wannan tsakanin ne ke akwai ita wannan sa'a sannan a hadisi na abdullahi ibn salam wanda hadisin na cikin sunan ibn majah haka jabir ibn abdullah shi ma ya rawaito hadisin na cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa annaha ma baina salati la'asri ila gurubi shams wato ita wannan sa'a tana tsakanin wato sallah ta la'asar da tsakanin fadawar rana kenan daga bayan la'asar zuwa fadawar rana a wannan tsakanin ke akwai sa'ar kamar yadda hadisin abdullahi ibn salam Allah ikara masa yadda yake cewa wani lokaci na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah yana zaune sai na ce masa inna la najidu fi kitabillahi fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha abdun muslim yusalli yas'alu Allah azza wa jalla shay'an illa qada Allah hajatahu wato yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun samu a cikin littafin attaura wanda Allah ya ba annabi Musa domin Abdullahi ibn Salam malami ne daga cikin malaman Yahudawa wanda ya yi imani da Allah da manzansa to shine yake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun samu a cikin littafin mu na attaura cewa a ranar Juma'a akwai wata sa'a ma'ana akwai wani lokaci takaitacce wanda bawa musulmi bai taba dace da wannan lokaci na sallah na roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wani abu face sai Allah ya biya masa bukatarsa Abdullahi ibn Salam yake faɗa sai ya ce fa ashara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw ba fa ashara ai Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai yayi nuni da hannunsa yana kankanta wato ita sa'ar yana nuna cewa sa'a ce takaitacciya shine yace qultu sadaqta ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah kai gaskiya game da abin da ka faɗa haka ne sa'a ce takaitacciya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace akhiru sa'atin min sa'atin nahar ita wannan sa'a tana karshen lokaci daga cikin wato wato lokaci wanda yake na ƙarshen yini a ranar juma'a kenan a kusan ƙarshen yini ake samunta kenan zuwa kusan fadawar rana sai na ce masa inna halaisat sa'atu sala inna halaisat sa'ata sala ai wannan lokaci ko ai ba lokacin sallah bane domin kaya mana hani game da yin sallah bayan la'asar cewa sai rana ta fada to kuma ka ce wa huwa yusalli bawa yana tsaye yana sallah qala sai manzo Allah ya ce masa innal abdal mu'min ai shi bawa mumini idza salla idan yayi sallah ya gama thumma jalasa sannan ya zauna a gunsa la yujlisuhu illa as-sala ba abin da ya zaunar da shi kawai illa jiran lokacin sallah yayi ayi fa huwa fi salati manzo Allah ya ce yana cikin sallah don mutumin da aka gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana jiran wata sallah ta zo to ba zai gushe ba yana cikin sallah tamkar yana cikin sallah ne to shine anan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yake nihi na cewa wa huwa qa'imun yusalli ma'ana yana wato da ya ce wa huwa qa'imun yusalli ma'ana yana tsaye yana sallah abin da yake nihi yana sallah kenan yana jiran sallah shi ne ya ce yas'alullah azza wa jalla ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu face ubangiji ta'ala sai ya bashi a takaice dai sa'ar sa'a ce wadda take takaitacciya kuma waɗannan hadisai da malam ya kawo su ne mafi rinjaye game da lokacin da ake kyautata zaton samun wannan sa'a kamar yadda ya ce wa qad ikhtulifa fiha ala akthar min 40 qawlan wato an malamai sun yi sabani game da wannan sa'a wato sama da fada 40 ke akwai ta magabata wasu su ce lokaci kaza wasu ce lokaci kaza yace amlaituha fi sharh al-bukhari gaba daya wato na rubuce su na yi shutar su na rubuta su gaba daya a cikin littafi na wanda ake kiran shi fathul bari sharhi ne na sahihul bukhari wanda malam ya wallafa shine yace yayi shibtar gaba daya ya nemi shibtar gaba daya da wannan maganganun dukkan su ya rubuta su fada sama da 40 ke akwai to amma waɗannan wato hadisai da malam ya zo da su su ne waɗanda suke tabbatar da cewa a cikin dukkan wannan fada sama da 40 waɗannan su ne fada waɗanda suke masu ƙarfi faɗa ta farko kenan daga hawan limami mimbari har zuwa gama sallah kenan ana kyautata zaton samun wannan sa'a a wannan tsakani lokaci na biyu kenan daga bayan la'asar zuwa fadawar rana a wannan tsakani ake kyautata zaton samun wannan sa'a don haka ake buƙatar kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba wato limami ya yawaita addu'a a cikin huduba a cikin huduba ya yi addu'a domin a yi dace da wannan sa'a domin Allah ya karɓi wannan addu'a sannan kuma ana buƙatar kenan a ranar juma'a in har da dama domin mutum ya yi dace da wannan sa'a to mutum ya zauna tun bayan la'asar ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙudurta niyya a zuciyarsa ta jiran sallan magarba kenan lokacin magarba ya yi mutum ya yi kenan a wannan lokaci mutum ya yi ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙonsa to zai yi dace da wannan sa'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan tsakanin sallah ta la'asar kenan zuwa fadawar rana a wannan dan tsakanin ake kyautata zaton samun ta sai dai addu'ar ya kamata mutum ya zamanto ya tsarkake addu'a kar ya yi addu'a wadda ke akwai ɗaukan zunubi a cikinta ko kuma yanke zumunta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati ana karban addu'ar bawa matukar bai yi addu'a ta daukan zunubi ko kuma yanke zumunta kenan in dai babu waɗannan abubuwa duk abin da bawa ya roki ubangijinsa alkhairi na duniya ko na lahira to Allah ya yi alkawalin bashi matukar ya yi dace da wannan sa'ar وعن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصائدا جمعة رواه الدار قطني بإسناد ضعيف وتدغ جابر ابن عبد الله الله يكرم سيدا كيف cewa mabati sunna ma'ana sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tuntuni ta shuɗe an gane ko an fi kulle arba'i na fasa'idan juma'a lalle akwai wajabcin sallar juma'a game da dukkan mutum arba'in ko sama da arba'in in dai mutane suna zaune a wuri sun kai mutum arba'in ko sama da arba'in to juma'a ta zama wajibi a kansu wannan hadisi al'imam addara kudini ya rawaito shi da dangane wanda yake mai rauni a takaice hadisin bai inganta ba hadisi ne ba ikun jidda wanda akan wannan hadisi ne wasu daga cikin magabata wato malaman shafi'iyya da malaman hanabila suka tafi akan cewa adadin da juma'a take inganta da shi sai an samu mutum arba'in sama da daga arba'in sama da arba'in daga arba'in abin da ya gaba juma'a take inganta inda ya yi ƙasa da arba'in to juma'a ba ta inganta ba tare da cewa malaman malikiya su sun tafi akan cewa su menene dalilin su kenan wannan hadisi tare da cewa wannan dalili nasu bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'ifi na cewa mutum arba'in mutane inda sun kai arba'in to juma'a ta zama wajibi a kansu su malikiya sun tafi akan cewa juma'a ba ta inganta sai an samu mutum goma sha biyu a sha biyun ma suka ce ya zamanto babu mace babu bawa kenan kar a samu wanda juma'a ba ta zama ba wajibi a kansa menene dalilin su hadisin da yake cikin sahihul bukhari wanda a ranar juma'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin huduba ayari daga kasar sham ya iso madina aka yi sanarwa kamar yadda aka saba sahabbai sai suka tashi suka watse daga cikin masallaci suka bar maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai akan mimbari yana huduba ba wanda ya rage tare da shi face mutum goma sha biyu kamar yadda jabir ibn abdullahi yake cewa ba wanda ya rage face mutum goma sha biyu a cikin sha biyun akwai abubakar da umar ya ce kuma da ni a wata riwaya ya ce da mata wato guda uku wanda a dalilin haka ne ubangiji ta'ala ya saukar da faɗarsa wa idara au tijaratan aw lahawanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin wannan shine dalilin malikiya da suka tafi akan cewa juma'a ba ta inganta sai da mutum goma sha biyu in suka yi kasa da mutum sha biyu juma'a ba ta tabbata inganta ba to wannan hadisi shi ma babu fuska ta kafa hujja game da adadi cewa sai in ya kai mutum goma sha biyu domin wannan kawai dace ne aka yi katari ne aka yi jama'a suka watse iya wanda ya rage kawai mutum goma sha biyu kaga anan tana iya yiwa in kasa da sha biyu ma suka rage to maza Allah sallallahu alaihi wasallama zai sallar shi ta juma'a don haka magana mafi rinjaye kamar yadda malaman hanafiya suka tafi tare da cewa su malaman hanafiya ca suka yi banda limami a samu mutum uku a samu mutum uku banda limami saboda shi sunan juma'a ta samo suna ne daga alijtima ma'ana haduwar jama'a kenan shi kuma karanci game da jam'i shine daga mutum uku yake farawa tare da cewa malamai waɗanda suke almuhakkikun irin su shekul islam suka ce juma'a tana inganta da mutum uku limami in dai aka samu ga limami ga mutum biyu to wannan juma'a ta inganta idan aka samu ga limami ga mutum biyu masu sauraron hudu ba wanda da su za a yi sallah to juma'a ta inganta kenan daga mutum uku kenan har limami a uku sai ka sanya har limami su hanafiya ce su kai banda limami a samu mutum uku to amma a magana mafi rinjaye magana tabbatacciya banda limami a samu mutum biyu kuma ita juma'a ana yin ta ne a wurin da aka keɓance shi domin zama kamar yadda bayani ya gabata duk wurin da jama'a suka keɓance shi domin zama to a nan ake yin sallar juma'a amma duk wurin da aka ɗauke shi wuri ne wanda an zauna zuwa wani lokaci za a ƙaura a burgun to ba maganar yin sallar juma'a kamar misali irin wurin da ake zauwa domin lokaci na damuna wanda in an gama noma sannan a yi gaba ko kuma makiyaya wurin da suka kama suka zauna domin in ciyawa ta kare kuma su yi gaba da abin da ya kama da haka to wannan ba a ko sun kai mutum dubu ba maganar sallar juma'a domin a matsayin matafiya suke ita kuma juma'a ba ta hawan wanda yake matafi sai wanda ya kama wuri domin zama kenan wanda yake mazauni da duk wurin da aka keɓance shi domin zama in dai an samu mutum uku to juma'a ta zama wajibi a kansu kenan sawa'an an gina masallaci ko ba a gina ba to wannan ya zama kenan wajibi in dai wuri ne wanda an keɓance shi domin zama don haka kenan duk irin waɗannan ƙauyuka kenan wannan yin juma'a ta zama wajibi a kansu in dai wuri ne wanda an kama shi domin zama dindindin ba wuri ba ne wanda in rani ya wuce a yi gaba ko in damuna ta wuce a yi gaba to wannan dole ne a yi juma'a nan وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد لين وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس رواه أبو داود وأصله في مسلم wato daga samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jumu'a wato ya kasance yana roƙa ma muminai maza da muminai mata gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowace juma'a. A wani lokaci ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake roƙa musu gafara ma'ana a cikin hudu ba addu'o'in da yake. Tare da cewa wannan hadisi hadisi ne ba'ifi, balma ba'ifun jiddan ne hadisi ne wanda yake bai inganta ba. An gane ku? Hadisi ne ba'ifun jiddan. kamar yadda malam ya faɗa al'imam al-bazzar shi ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake mai rauni tare da cewa yana daga cikin ladabi na huduba ta sallar juma'a shine yin addu'a ya zamanto mutum ya yi addu'a limami tare da cewa ita addu'ar farko ana buƙatar ya yi addu'a wadda take gamammiya ga dukkan musulmi na cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da dugadugansu ya ba su nasara da rinjaye akan makiyansu da kuma addu'a wadda ta kunshi shine ɗaukaka kalima ta ubangiji subhanahu wata'ala da alƙalantar da littafinsa alƙur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana addu'ar da ta kunshi kenan cewa Allah ya ɗaukaka addininsa ya tabbatar mana wato cewa alkur'ani da sunna su ne doka waɗanda suke a ban ƙasa kenan wanda jama'a za su ringa hukunci da su sannan kuma da addu'ar da ta kunshi cewa shugabanni na musulmi ubangiji ta'ala ya shiryar da su ya gyara halayensu ya haɗa tsakanin zukatansu da talakawansu da so da kauna kuma ya tabbatar da su akan gaskiya kuma ya ba su wato mashawarta waɗanda suke na ƙwarai ya kare su game da mashawarta waɗanda suke na banza da kuma addu'a wadda take gamammiya ta roƙon gafara kenan ga muminai maza da muminai mata da cewa wato ɗaya jama'a ta musulmi ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara halayen su kenan haka ake buƙatar ya zamanto a cikin huɗuba irin waɗannan addu'o'i waɗanda suke gamammi ko mu ce haɗaɗɗu ya kamata da ya zamanto limami yakan yi wannan addu'a ga jama'a a cikin kuduba amma tare da cewa shi wannan hadisi da malam ya zo da shi hadisi ne ba ifi don haka ba zai zama hujja akan haka ba sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn samura Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayati min al-qur'an yuzakkiru an-nas wato ya kasance a cikin hudubarsa manzon Allah yakan karanta ayoyi na alkur'ani yuzakkirun nas wato yana galgadin jama'a wanda wannan kuma shine daman makasudin huduba shine galgadi to shi kuma galgadi na kunshe ne a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan don haka huduba menene ake bukata kenan limami ya zakulo wasu ayoyi na alkur'ani wanda suka kunshi galgadi sai ya zamanto zancensa wanda zai yi a cikin kudubar ya zamanto yana da alaka game da fassarar waɗannan ayoyi da abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkur'ani shine fiyayyen gargadi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kuma haka ubangiji ta'ala na faɗa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima to shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa manzon Allah yakan karanta ayoyi na alqur'ani yuzakkiru nas domin ya gargadi jama'a kuma kamar yanda hadisi ya gabata wato sahabiyar da take cewa ban haddace wato suratu kafa ce sai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan karanta ta da yake wato a cikin hudubarsa saboda yawan karanta suratu kaf da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin hudubarsa domin sura ce wadda ta kunshi ayoyi waɗanda suke masu gargaɗi domin al'amari wanda zai kasance tun daga mutuwa har zuwa shiga aljanna ko kuma wuta Allah ya kare mu don haka dai ana buƙatar kenan ya zamanto kar huduba ta zamanto kawai zallan zance ne kawai nashi shi limami abinda ake bukata huduba a sarke ta da ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka zo da maganganu naka to su zamanto bayani ne game da abin da ayoyin suka kunsa da abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kunsa na bayani shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati ya kasance a cikin khutba ya qara'u ayatin min alquran yakan karanta ayoyi na alqur'ani yuzakkirun nas wato yana ma mutane gargadi al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi malam ya ce asalinsa na cikin sahihu muslim a takaice hadisi ne sahihi wa an ɗari ibn shihab radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريد رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من رواية دارك المذكور عن أبي موسى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعه رواه الطبراني بإسناد ضعيف wato daga ɗarik ibn shihab Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a manzon Allah ya ce ita sallar jumu'a haƙƙi ne wanda yake na wajibi akan dukkan musulmi fi jama'ati wato a cikin jama'a ita kuwa in aka ce jama'a kenan daga mutum uku ne take farawa shine yace aljumu'a ita sallar jumu'a haƙƙun wajibun yace haƙƙi ne wanda yake na dole ala kulli muslimin akan dukkan musulmi fi jama'atin wato a cikin jama'a domin ita juma'a ba ta inganta ga mutum ɗaya ko mutum biyu mutum ɗaya ba zai iya sallatar sallar juma'a haka mutum biyu ba za su iya sallatar sallar juma'a kenan karanci game da sallar juma'a kamar yadda bayani ya gabata a samu mutum uku kenan limami da mutum biyu kenan don haka muka yi bayanin cewa duk wurin da aka keɓanta domin zama to su tabbata cewa sallar juma'a wajibi ce a kansu in akwai wani gari kusa da su wanda ke akwai masallacin juma'a to dole su je su yi in har su ba su gina masallaci a garinsu to dole su je wanda yake kusa da su su yi sallar juma'a shi ya sai ce illa arba'a wato sai dai mutum hudu wannan juma'a ba ta zama ba wajibi a kansu farko shine mamluk wato bawa bawa sallar juma'a ba wajibi ba ce a kansa kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar wamra'a na biyunsu wato mace domin ita mace sallah ta jama'a ba a farlanta mata ba don haka sallar juma'a ma ba wajibi ba ce a kanta wasa biyun na ukunsu wato yaro karami wanda bai balaga ba shi ma juma'a ba wajibi ba ce a kansa na hudu shine ya ce wa mari manzan Allah ya ce da marar lafiya marar lafiya shi ma juma'a ba ta zama ba wajibi a kansa waɗannan hudun kenan su ne shari'a ta toge cewa juma'a ba ta zama ba wajibi a kansu bawa da mace da marar lafiya sannan kuma da yaro karni sannan a hadisi bayan malam ya faɗa cewa abu dawud ya rawaito wannan hadisi abu dawud yake cewa ɗari ibn shihab bai ji ba wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akwai datsewar sanadi sai yake cewa alhakimun ne saburi ya rawaito hadisin daga ɗari amma akwai wasida tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga abi musa al-ash'ari a takaice dai hadisin hadisi ne sahihi ya inganta abinda hadisin yake karantar da mu ita juma'a wajibi ce akan dukkan musulmi kuma a cikin jama'a amma banda mutum hudu kenan bawa da mace da yaro karami sannan da marar lafiya sannan hadisi na gaba hadisin ibnu umar allah ya kara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ala musafirin juma'a wato babu wajabcin yin sallar juma'a ga matafiyi ma'ana matafiyi shi ma juma'a ba wajibi ba ce a kansa al'imam abbarani ya rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni tare da cewa shak nasir albani allah ya ji kansa a cikin littafinsa irwa'ul galil ya inganta wannan hadisi hadisi ne sahihi abinda hadisin yake tabbatarwa matafiyi yana daga cikin waɗanda aka toge game da wajabcin sallar juma'a don haka game da bulaguro a ranar juma'a malamai suka ce halaka ne kafin gushewar rana amma bayan gushewar rana da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa bulaguro baya halatta ga wanda juma'a ta zama wajibi a kansa kenan sai ya sallaci sallar juma'a saboda ya tsira bulaguron ne kenan bayan lokacin juma'a ya shiga inda bayan rana ta gushe to dole ne mutum ya yi haƙuri ya sallaci juma'a sannan ya fara tafiyar allahumma sai dai ko in ya tabbata kafin ya je inda zai je kenan zai samu juma'a to wannan ba laifi yana iya fara amma kafin gushewar rana to wannan ya halatta mutum ya yi bulaguro tare da cewa wasu malamai sun karhanta in dai an wayi gari juma'a bayan rana ta fito kenan lokaci ya kusa kafin gushewar rana sun karhanta yin bulaguro mutum ya yi haƙuri har ya sallaci sallar juma'a amma babu karhanci halaka ne in dai kafin rana ta bushe amma in rana ta bushe to kuma wannan bulaguro wato kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa baya halatta amma ga wanda juma'a ta zama wajibi a kansa kenan sai ya haƙuri har ya sallaci sallar juma'a don haka a takaice anan mun samu mutum biyar wanda juma'a ba ta zama ba wajibi a kansu haka nan yana daga cikin ma'anarsu wanda yake jiya. wanda yake jiyar marar lafiya marar lafiyar da yake buƙatar mutum a kusansa to shi ma wannan juma'a ta sauka daga kan shi haka yana daga cikin uzurin da ke sauke ma mutum sallar juma'a shine kasancewar ruwan sama ko kuma abin da ya shafi laka caɓi ko kuma abin da ya shafi irin misali guguwa da abin da ya kama da haka wannan shi ma uzuri ne wanda yake ba da damar mutum ya zauna da ƙi halartar juma'a kamar yadda malamai kuma sun ambata wasu uzurra daban amma dai waɗannan su ne dai wanda nasu ya tabbatar kenan bawa da mace da yaro karami da marar lafiya sannan da matafi waɗannan gaba ɗaya sallar juma'a ba wajibi ba ce a kansu kenan haka nan ruwan sama kamar yadda hadisi ne a ranar juma'a limami yana huɗuba wannan ladani na kiran sallah da ya zo daidai wato da ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah abdullahi dan abbas ya ce masa ce sallu fi rihalikum ka faɗa cewa sallu fi rihalikum a lokacin nan wasu jama'a sai suka zaburo masa suka fara masa ido sai yake cewa fiyayyanku wanda ya fi ku ya ce shi na ji ya umarci lada ne cewa ya faɗa haka kaga wannan yana tabbatar da cewa ruwan sama ko abin da ya kama da haka cabi in ya yawaita akwai laka to wannan duka yana sauke ma jama'a wato zuwa juma'a kenan wanda ya samu damar zuwa ya je to wannan sai ya sallaci sallar juma'a amma wanda bai samu damar zuwa ba to wannan kuma juma'a ta sauka ga kansa kenan wanda ruwa ya hana shi ko kuma laka وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة wato daga abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda na faɗa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izastawa alal mimbar wato idan ya tabbata akan mimbarinsa lafazin istawa a nan bi ma'ana istaqarra ko kuma ya zamanto wato sa'ida ma'ana idan ya hau mimbari istaqbalna bi wujuhina wato sai mu fuskanto shi da fuskokinmu ma'ana kowane kote kenan jama'a sai su karkace sai su fuskanto shi da fuskarsu ta kowane gefe shine yace istaqbalnahu bi wujuhina sai mu fuskanto shi wato da fuskokinmu sai dai wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne bai kenan kowa zai yi tabbata abunsa yanda ake bukatar daman sahu ɗaya bayan ɗaya ake daidaitawa an gane ko ba maganar cewa kowa ya karkato ya fuskanto shi da fuskar shi in ka karkato ka fuskance shi da fuskarsa fuskar ka ba laifi ba ne ba domin ka saurari me yake faɗa na hudu ba to amma shi wannan hadisi ba dalili ba ne domin hadisin bai inganta ba shi ne na cewa in ya tabbata akan mimbarinsa to mukan fuskanto shi da fuskokinmu wannan hadisi ne ga yifi don haka ne kenan kowa abunsa zai zauna kenan shi dai abin da ake bukata mutum ya kashe kunne ya saurari mi limami yake faɗa ko da baya fahimtar larabcin shine malam yake cewa rawahu tirmidhi bi isnadin da'if wato al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni sai dai yana da shahid game da hadisin albara ibn azib hadisin na cikin sahih ibn khuzaima wa an al-hakim ibn hazan radiyallahu wa an al-hakim ibn hazn radiyallahu anhu annahu qala شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على أصن أو قوس رواه أبو داود وتلقى الحكم ابن حزم Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun halarci Juma'a tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, faƙama mutawakki'an ala asan au qaus ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya tsaya halin ya dogara akan wata sanda ko kuma baka ma'ana lokacin da zai yi kubu ba tare da cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa ma'ana hadisin ya inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na dogara akan wata sanda ko kuma baka idan zai yi kudu ba amma wannan kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a sassaka masa mimbari ne kafin a yi masa mimbari ne idan zai yi kuduba yakan dogara wata sanda wato ko kuma wani baka amma tun bayan da aka sassaka masa mimbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba rike wata sanda ko wani baka a lokacin da zai yi kuduba don haka hikima a farko ma da yake rike sandar ko wannan domin ya dogara ya samu tabbata kenan a cikin kudubar da yake shine amma bayan an masa mimbari to maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba rike sanda bai taba wato dogara da wani baka a lokacin da zai yi ba kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin littafin sa zabul ma'ad kenan don haka kenan duk limamin da zai yi ba idan ba akan mimbari bane to ana buƙatar kenan ya dogara da wata sanda ko wani baka domin wannan zai fi tabbatar da shi kuma zai rage masa gashiya da abin da ya kama da haka nan muka zo ƙarshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك